أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته عجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عن الأمى أولئك ينادون من مكان بعيد وقالوا كافرا مكة سنتي ولو جاء سنتي ميسا بزا أميد بزا أسوكر دوانا القرآن دواني هرشي با سيد العربتي كما الله يارجع يتمس وإنه لذكر لك ولقومك saukar da ƙur'ani da harshenku na larabawa ya isa abin ɗaukakarka da ɗaukakar jama'arka larabawa amma duk da haka da yake su kafirai ne suka ce ina ma da an saukar da shi da wani harshe daban ya zama annabi balarabe littafinsa kuma da ajamanci walau ji Allah Qur'an ajamiyan laqalu laula fussilat ayatu ajamiyyun wa arabi ubangiji yace walau ji Allah Qur'an ajamiyan da na kawo Qur'anin da harshen da harshen ajamanci wanda ba harshen larabci ba nan ma ai ba za su yi shiru ba laƙalu sai su ce laula fusilata ayatu me yasa ba a bambance ba ya zama ajamiyun wa arabi ya zama nan bangare ajamanci nan bangare larabci walau ja'alna qur'ana jami'an laqalu laula fusilata ayatu ajamiyun wa arabi qul huwa ya rasulullah ga yawa duniya huwa wannan alqur'ani hudan wa shifa littafi ne wanda muka saukar da shi a walau ja'alna qur'ana jami'an la qalu la fusilat ayatu ajamiyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa shi wannan alqur'ani farkon sa can a bakara an ce hudan lil muttaqin shi hudan lil muttaqin ne hudan lin nasi ne hudan wa rahmatan lil muslimin ne a shi alqur'ani ne zai amfani mutum ne wanda yake mai imani da shi wanda bai imani da shi ba zai dinga yin kame-kame wanda bai imani shi ne zai rika kame-kame kul huwa lillazina amanu hudan wa shifa'un shi alqur'anin nan a wajen wanda suka yi imani da shi littafi ne na shiriya wa shifa'un littafi ne na waraka shine littafi wanda yake sifa ne na Allah don magana Allah ne mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kuma musulmi littafin mu ne na imani littafin mu ne na shari'a littafin mu ne na ibada littafin mu ne na aqida littafin mu ne na hukunce hukunce kowane iri littafin mu ne na magani kowane irin magani na zuciya da na jikuna da na komai da komai domin qur'ani yana ce ma farranna fil kitabi shay'in komai da komai yana cikin wannan littafi a komai yana ciki hudan shari'a ne wa shifa'un kuma waraka ne kul walil ladina amanu hudan shifa' والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أمن أما دو وندا ba su yi imani ba da shi to wani nauyi ne a cikin kunnuwansu ba sa jin sa balle su ɗauka su yi aiki da shi qul huwa illa zan hudu shi ba walin la yuri fi azanin waqrun wa huwa alaihim aman suka a wurin su ba hudan bane aman wato makanta ne kuma ba waraka bane a wurin su kamar yadda ayar suratul isra take cewa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة shi wannan alkur'ani muna saukar da shi ne don ya zama shiriya da waraka ga muminai amma wajen azzalumai qur'ani baya ƙara musu komai sai asara kaga nan a wurin mu musulmi hudan wa shifa'un ne shiriya ne da waraka zahira da baɗina amma wajen wanda su yi imani da shi ba wato kunnensu da nauyi ba sa jin sa kuma a wurinsu ba hudan bane aman ula'ika waɗannan mutane yunadauna min makanin bayi kiran da ake musu da annabi yake kiran mutane a zo a bi Allah Allah ya umurce shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal izil hazana yana kiran mutane a zo a bi Allah ya ayyuhan nasu budu rabbakum amma ina kafirai ana kaman ana kira ne suna can nesa yunadauna min makanin bayi kaman ba na kusa ne yake kiransu ba kamar na nesa ne wanda ba zai iya jin sautin ka bai ke kira to haka in qur'ani ya kira haka suke ji ba sa jin sa suna nesa da shi ba sa jin sa yana wurin Allah yana wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wurin mu'mini wanda suka gaskata shi to tsakanin su da shi nesa ne ko an yi kira ba za su ji ba su kafirai ulaika waɗannan su yunadon ana kiransu ne min makanin ba'idin daga wuri mai nisa ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من مريب يا رسول الله كي هقولي suke ce maka fi azana waqru min baina bainika hijab ko da suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi cewa kada ku saurari wannan alqur'ani in ana yin zakar ku je kusa ma in kun zo kusa da shi kuma ku tayar da ribibi da da ihe ihe da tafi karma a ji abin da ake faɗa wannan duka kai haƙuri ya rasulullah ba kai ne farkon wanda abin ya sama ba wani kan hakika a ce na musa kitaba yadda muka baka alƙur'anin nan kamun ka zo mun baiwa annabi musa littafi a taura faktulifa fihi shi ma yahudawa sun masa yadda wannan ƙureshawa suke maka ɗin nan sun jayayya akan littafin min rabbika la qudiya bainahum ko waɗanne mutane in sun kafirce wa Allah ba don Allah ya ajiye wa kowane mutum ranar mutuwarsa tana zuwa ba idan ba ta zo ba duk laifin da ya Allah ba zai kashe shi ba ba don haka ba da duk abubuwan da suke maka rashin kunyan nan to da na halakar da su amma kowa ina jiransa ne sai lokacinsa ya yi walgadata na musul kitab fakhtuli fi walaula kalimatun sabaqan min rabbika ba don dai alkawarin Allah da kalimarsa cewa likulli ummati najal إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آه ولكل أمة أجل kowane mutane akwai ajalinsu kowane mutum kuma akwai ajalinsa idan ajalin bai yi ba to duk abin da ya ba za a kashe shi ba sai ajalinsa ya yi haka al'umma komai kafircewanta in lokacin da bai yi ba Allah ba zai halakar da ita ba la qudiya bainahum da an gama da su da an gama da su tuntuni walaula kalimatu min rabbika la qudiya bainahum wa innahum su waɗannan kafirai lafi shakkin wallahi suna cikin shakka minhu game da wannan shani na wannan alkur'ani shakka kuma ba kaɗan ba muribin wanda yake jefawa cikin kokonto
من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن ساف عليها وما ربك بظلام للعبيد يا رسول الله كاي hakuri su yi dai wanda ya aikata mai kyau don kansa zai ga mai kyau wa man asa duk wanda ya munana shi ma don kansa zai ga mummuna wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi ubangijinka yana biyan kowa aikinsa wanda ya aikata aiki mai kyau in bai rushe ba za a yi ta ninninka masa ne a yi ta ninninka masa wanda ya aikata mummuna kuma idan bai tuba ba to guda ɗayan dai yadda ya guda ɗayan nan shine za a saka masa ba za a ƙara ba domin man man ja'a bil hasanati falu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yajza illa mislaha wa hum la yuzlamuna wato Allah bai zaluntan mutane ya dora musu laifin da basu yi ba ko kuma ya rage musu aiki mai kyau wanda suka yi a'a Allah ba zai wannan ba fa'arun da aka sa wato mubalaga ce amma ai akwai ayoyi da suke cewa wala yazlimu rabbuka ahadan ayar suratul kafi tana ce wala yazlimu rabbuka ahadan Allah ubangijinka bai zaluntan kowa a suratu yunus kuma yana cewa inna Allah la yazlimu nasa shay'an Allah bai zalunta mutane komi komi kankantarsa in ma ka aikata bai kyau ne karawa zai amma rabbuka zallamin lil abidi ubangijinka baya zaluntan bayinsa amma maganar zalunci ai zalunci abinda larabawa suke kiransa zalunci abu biyu ne mutum ya yi tasarrufi da kayan wani wanda ba nasa ba izini wannan zalunci ne ko ga iyaka da aka yi masa ya ƙetare ya je gaba wannan zalunci ne to shi Allah ubangiji dukkan halitta gabaki ɗaya kayansa ne karamcinsa ne yake sawa ya ce a yi aiki ya biya ai in ka ji an yi aiki an biya to lebura ne ɗan ƙodago amma bawa ka yi kawai za a ce masa ai saboda karamcinsa ne ce a yi ya biya saboda karamci amma kai bawa kam ayi ne kawai naka ba sai an ce ga abin da za a biya ka ba aiki ne na karamci na Allah to wa ma rabbuka zallamin lil abid ko da mutum ne da kajinsa aka kamo su da kama ya jinjina ce wannan a sake ta je ta yi ta kwai ya jinjina ɗaya ko wannan a je a gasa ya jinjina ɗaya ce wannan a je a dafa shin ta farkon nan wani aikin kirki ta yi aka ce ta tafi ta rayu ta yi kwai ta biyun nan wani laifi ta aka ce a yanka a gasa ta ukun nan wani laifi ta aka ce a yanka a soya kayansa ne wa zai sa masa baki shi Allah fa'aru lima yuridu ne mai aikata yadda ya ga dama ne mai iko ne amma kuma saboda karamcinsa yana jawo bayansa ka zo ka aikata aiki mai kyau guda ɗaya zan ninka maka ya zama goma in ma tsakaninmu da kai yayi kyau zan ninka maka ya zama ɗari shida in ma tsakaninmu da tsakaninka da bayina ya yi kyau zan ninka maka biya ka miliyan biyu akan kowane aiki kan hadisin abu huraira saboda karamcinsa subhanahu wataala amma ai ba maganar zalunci wajen Allah Allah adali ne mai adalci yana faɗi cikin hadisul qudsi cewa ya ku bayina wato na haramta wa kaina zalunci kuma na mai da zalunci tsakaninku haramun kada ku yadda ku zalunci juna a cikin hadisul kursi bismillah ilayhi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائهم قالوا آذنا كما منا من شهيد إليه يرد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد kaman cewa in mutum ya aikata mai kyau za a nuna masa in ya aikata mummuna za a nuna masa cewa su innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina awan yulqi fi an-nar khairun amma yati aminan yawmal qiyamah imalu ma shitum duk waɗanda suke saba wa ayoyin mu suna gardama da annabawan mu to ba za su kuye mana ba za mu kama su shin da wanda za a daure shi da sasari a jefa a wuta da wanda zai zo lahira cikin aminci wane ne yafi kowa ji aikata yadda ya ga dama da cewa za a aikata mai kyau a samu mai kyau aikata muna a samu muna yaushe ne abun zai bayyana ne sai aka ce ai ranan tashin kiyama ne shi tashin kiyama yaushe za a yi ne gaja ilaihi raddu Allah kadai ya san ran da za a yi tashin kiyama yas'alunaka anis sa'ati ya na mursiya qul inma ilmu inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu saqulat fi samawati wal la ta'tikum illa bakta mutane suna damun ka ya rasulullah suna tambayan ka yaushe za a yi tashin kiyama ka ce musu ba wanda ya san ran da za a yi tashin kiyama Allah ya ɓoye ta sai ran da zai kawo ta ya kawo ta cikin fuju'a ba sani saboda rahamarsa da mutane kowa ya san ran da zai mutu ko da shekaru nawa ne to in shekarun sun yi kusan karewa tashin hankali ya ishe shi da masoyansa duka kamun sauran shekara biyar duk sai ya lalace ba gini ba ba aure ba noma ba nema me zan yi ni ma wanda yake saura shekaru na hudu ne kawai duk sai duniya ta lalace bakin ciki shi masoyansa da shi duka wannan ma haka wannan ma haka sai a kasa raya duniya sai aka boye mutuwar sai kawai ta zo ta kama ai rashin lafiya kamar za a mutu sai a rayu a wani kuma lafiya kalau sai ya mutu don saboda a dai dai kar dai ya zama an san ranar mutuwar sai Allah shi kadai ya san ranar mutuwar kowane mutum ha kuma tashin duniya sai Allah ya ɓoye shi da an faɗi ranar tashin duniya to kowace shekara in ta sai mu a'udhu billahi saura shekara kaza kenan a'udhu billahi saura shekara kaza kenan kamun shekaru su zama kaɗan sai zama ba noma ba gini ba aure ba sana'a duniyan ma nawa ce sauranta kaza kadai to kaga duk sai a karaya abin da aka samu sai a bari ya lalace ba za a samu hukumar da za ta kiyaye rayuka da jinin mutane da dukiyoyinsu da mutuncin da iyalansu ba za a samu hukumar da za ta yi haka ba saboda kowa ya saki jiki za a tafi lahira za a yi tashin duniya saboda haka Allah ya ɓoye ranar mutuwan kowane mutum ya ɓoye ranar tashin kiyama ilaihi raddu ilmu sa'a wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tadhu illa bi ilmi wa yawma yanadihim ayna shuraka'i qalu azannaka wa min shay'in sanin tashin kiyama dai abu ne wanda za a mayar wa Allah Allah shi kadai ya san lokacin da za a yi tashin kiyama wa ma takhruju min samaratin min akmamiha ha kuma ba tashin kiyama kadai ba duk ma abin da kake ganin kawan mutane za su iya sanin wani abu ai ba za su samu sani ba sai dan kadan wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi Allah ya san kowace shekara kwaya nawa itatuwa za su kawo kwaya nawa karare za su kawo kwaya nawa ganyaye za su kawo kwaya nawa dabbobi za su aifa kwaya nawa mutane za su aifa duk Allah shi ya riga ya san wannan idan yuraddu ilmusa wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsi Allah ya lam ma tahmilu kullu unsi wa ma tafidu arham ma tazdad wa kullu shay'in indahu biqdir Allah shi kadai ya san abin da mace ta dauka kamar yadda آه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وأن سنة فاتح الغيب وأن الله شيء كأي يسنسو تو إذا لكت ياتي وأن ما تلاتا في أبيو كما تعيفي زبدا بيدين an nuna kamar likita ya san abin da matan nan kenan ta ɗauka a cikinta mace namiji za ta haifa ko mace za ta haifa a je an yi wannan ka san abin da wannan mace ta ɗauka kuma an ce ai ba wanda ya san abin da mace ta ɗauka na ciki sai Allah shi kadai amma su kai ka ce namiji ne ka ce ta mace ce ka ce su biyu ne to an ji ka sani to wannan yaron da za a haifa ko yarinyar ko tagwayen shekara nawa za su yi su mutu ban sani ba in sun tashi aikin me za su yi na sana'a ban sani ba a wani wuri za su rayu ban sani ba a wani wuri za su mutu ban sani ashe baka sani ba din har yanzu kenan kuma shi Allah ya sani wala tadau wa ma ta'malu nuse wala tadau illa bi ilmi dukkan wata ta mata ko ta mutum ko ta dabba ba za ta samu juna ba sai da sanin Allah shine mai bayarwa ko ba za ta aihu ba sai da sanin Allah shine mai fitar da dan yukhriju hayya min al-mayyit yukhriju mayyita min al-hayy shi kada yake yin wannan wa yawma yanadihim ayna shurakai ranan tashin kiyama za a kira kafirai masu bautan dodo ko masu bautan shedan ko masu bautan katti idan masu shiga aljanna sun shiga aljanna su kuma sai a kira su masu tsafi ɗin wai munadi mu aina shuraka'i ina dodannin da kuke haɗa mini bauta da su ina suke can ayoyin da muka karanta a cikin suratul mumini sai suka ce ballu anna ballam na kuna dumi kabri shay'an ai mun nemi dodannin da muka wuta ba mu gansu ba ba mu ba wuta ko wallahi rabbina ma kunna mushrikin to sai su nemi dodannin magana ta ki tsayawa waje da wani lokaci su gado da ce haula'i adalluna fa'atim azaban dhifan minan nar Allah ga wanda suka badda mu Allah ga wanda suka badda mu ka ninka musu azaba wani lokaci ko sai ba mu gansu ba to saboda haka ne magana dai bata tsaya guda ɗaya ba aina shuraka'i ina dodannin nawa wanda kuke haɗa mini bauta kalu sai kafirai su azan naka ya Allah ubangiji muna sanar da kai ma minna min shahid babu wanda ya ga wani abin da yake bautawa banda kai a lokacin ba su da kowa sai Allah sun wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi Allah mu taɓa yin tsafi ba azan naka mun sanar da kai ma min na min shahid babu ɗaya daga cikin wanda ya ga wani dodon da yake bautawa
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص
wai muna di wani shirkayi kalu azan naka ma min na min shahid wa dalla anhum ma kanu yadquna min qablu wa zannu ma lahum min mahis ma kanu yadquna min qablu dodannin da suke bautawa a can zaman su na duniya ko dodanni irin na arna ko masu bautan katti sai abinda katti suka ce shi za su yi ko kuma masu bauta son zuciya ko shedan wa dalla anhum ma kanu yadquna min qablu duk abinda suke bauta ne yanzu ya bace musu wa zannu ma lahum min mahis sun ga dai yanzu irin kallon da ake musu da yadda aka fuskanta ba fa inda za su gudu su tsira azaba ta kewaye su kenan karshen magana dai shi kenan fa zuku azabal khuldi ku fada cikin azaba ta dawoma abin da za a ce musu kenan wazannu sun tabbata malamin mahisin ba su da wurin gudu ba su da wurin fakewa ba su da wurin tsira wazannu malamin mahis
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط الإنسان دان أدم لا يسأم بايا قوسا من دعاء الخير نيمان الهيري أو الله mutum ko kafiri ne sai ka ji yana roƙon Allah har yana sa ma a roƙa masa Allah in ya samu wannan kuma na gaba yake so yana samu wannan na gaba yake na gaba yake so baya kosawa na neman alheri shi dan adam la yasabu insamin du'al khair wa in masahu sharru amma fa lokacin da yake neman ko aure ko kudi ko mulki ko wani abu in ya samu ya ji daɗi to anan sai ya butulce wa Allah wa in masahu sharru in ko Allah ya kawo masa wani rashin lafiya ko rashin nasara ko bakin jini ko wani abu dai wanda ba shi da kyau to sai sai ya zama ya usun qanudun sai ya ɗebe ya ɗebe kaunar rahman Allah ya zama kaman ba shi ne yayi da'i can ba abinda ake so wajen bawan Allah idan Allah ya yi maka alheri komai yawansa kai ta godiyar Allah kai ta godiyar Allah Allah zai ƙara maka domin abin da ka samu bai kai na annabi Sulaimanu ba kuma annabin Allah ne mursali ne babban mutum ne a wurin Allah to duk abin da Allah ya baka yi ta godiyan Allah kai ta godiyan Allah Allah zai kara maka da in shakartu la zidannakum idan kuma ba haka ba an gamu da wata wahala to ladabin ka wurin kana roƙon Allah ya yaye kuma kana hakuri kana roƙon Allah ya yaye kana hakuri banda raki ta abin da ake son dan adam ya zama kenan kawai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban min amri mu'min amruhu kullu khairun idza asabahu sarra'u shakara wa idza asabahu darra'u إذا أصاب السراء شكر فكان خيرا له وإذا أصاب الضراء صبر فكان خيرا له yace mamakin al'amarin mumini shi ta inda aka juya duk alheri ne in ya samu alheri ya gode wa Allah Allah ya kara masa samun alheri na sai ya zama masa wani sabon alheri har yanzu idan ko wani wahala ta wata wahala ta same shi yayi hakuri yana godiyan Allah sai Allah ya bashi ladan da ba lissafi inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin nan ma sai ya zama masa alheri haka mumini ya kamata ya zama in ji daɗi ya gode a ƙara masa in ji zafi ya yi haƙuri a bashi lada ba lissafi an ce excellence yana sai magana an ce ana kana sai magana na yanzu ne kawai an ji magana assalamu alaikum jama'a muna da babban bako shi da dan uwanmu mai mana taimako a cikin jihadi a cikin addininmu shine ah, gwamnan zamfara yarimin bakura wanda kowa ya ji shi ya san shi to shi ya kawo mana ziyara a cikin wannan tafsiri namu kuma kun san ayyukansu da yawa ba zai iya zama har mu kare ba saboda haka ah, ya kamata ya yi muku kalmomi kamun a yi sallama da shi ya wuce Allah ya saka masa da alheri
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala ina fara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya halicce mu raya- ya raya mu cikin addini addinin musulunci wanda ba wani addini a gaban Allah subhanahu wa ta'ala bayan shi kuma ina godiya ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mani dama muna tare da shehu cikin mota muna tare da shehu cikin ɗakunan mu muna tare da shehu cikin ofisoshinmu domin duk wanda ke sauraren kaset na shehu yana tamkar kusa da shi amma bai kai kamar yadda nake a yau ba idan muka lura dama na ce zan zo aƙalla in ji aya biyar ana saran mumini karamci ko da yaushe ya saurari aya biyar ta alkurani kuma amfani da su ba wai ka ji ka bar su a zuciyarka ba ba tare ka aiki da su ba to kaga cikin ikon Allah sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya kawo ni ga ayoyi masu muhimmanci kwarai da gaske ina ƙara godiya ga Allah da ya gwada mana lokaci a rayuwata na zo na zauna kuma ina fata Allah haɗa mu da shewa aljanna firdausi kuma ina ƙara kira gare ku da a ƙara natsuwa a ƙara saurare musamman ayoyin nan na ƙarshe a ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala a ƙara haƙuri godiya guda biyu ce kamar da shehu ya faɗa a cikin wani kasar nashi akwai ta magana ƙaulan akwai amalan ta aiki haka kuma haƙuri kun ji muhimmancin shi Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka mu shehu da alheri Allah ya gwada mashi wannan aiki da yayi a aljanna firdaus kuma in ka lura wannan taro za ka ga samari dama samari su ne ke rikon addini kuma in saurayi ya rika addini addini ya riku alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to a- assalamu alaikum jama'a na musulmi muna murna da Allah ya kawo mana wannan babban bako dan uwanmu yirinin bakura gwamnan zamfara wanda Allah ya bayyana alheri ta hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da wasu bayansa ya ajiye su musamman don ya bude wani alherinsa da su wanda yake kulle kuma ya kulle sharrinsa da su wanda da yake buɗe In- eh, inna lillahi ibadan mafatih alkhair wa maghaliq alshar wa inna lillahi ibadan mafatih alshar wa maghaliq alkhair tuba liman ja'alahu Allah miftahan lilkhair wa maghlaqan lishar Allah ya da wasu bayansa don ya buɗe alherinsa da su ne yayi- ya kawo su ya kulle wani sharri da su shi yasa ya kawo su kuma Allah yana da wasu bayinsa shi kuma ya kawo su don su bude wani sharrin da yake kulle su kulle wani alherin da yake bude amma duk wanda Allah ya shi mabudin alheri makullin sharri kaman dan uwan mai riman bakura annabi ya ce ina yi masa murna to kuma muna yi masa murna da Allah ya kawo mana shi ya zama budin alheri ya sai da rayuwarsa ya ce shi sai an yi shari'ar musulunci shari'ar musulunci wani abu ne yake tare da addinin gaba ɗaya amma a cikin musulunci akwai wasu abubuwa da Allah bai yarda a yi su ba sai gwamnati mutum ɗaya ba zai yi ba gurub ba za su yi ba sai dai gwamnati to da nasara suka ci mu sai suka zama gwamnatin ba musulma ba ce in an iso wajen wannan wurin da sai gwamnati sai gwamnati ce ni ban ga wannan laifi ne ba don addininsa ba addinin mu bane to sai aka zauna aka gama wannan shekaru na bature wasu shekaru suka ratsa har lokacin da Allah ya kawo mana irimin bakura shi mai gwamnati ne musulmi ne mu kuma da ake mallaka musulmai ne to me yas- me zai hana a cika ta sauran tunda gwamnatin musulma ce mu ma musulmi ne to abinda ah, aka- ba a kawo zamanin nasarar ingilishi ba dole a mai da shi domin mu addinin mu shi zai nuna mana inda za mu bi da inda za mu tsaya ba mu ne za mu nuna masa inda zai bi ko inda zai tsaya ba ba mu da iko mu tsaye da addinin mu in mun kai wuri kaza sai mu ce stop ba a wuce nan ba mu da iko sai dai inda ya gagare mu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ya saka masa da alheri Allah ya kiyaye shi Allah ya taimake shi Allah ya karfafe shi wanda suke kwaikwayon irin nasu ma Allah ya karfafi zuciyarsu da imani su zama suna yi da gaske ne kamar yadda yake yi da gaske albarka annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci Allah ya karya karya ya taimaki gaskiya Allah ya ba mu lafiya da rabbil izzati wa masu salamun alal musulmin الحمد لله بسم الله وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ما كانوا يدعون من قبل abinda suka zamo suna bautawa din nan a duniya dalla anhu yau ya bace musu a lahira ba su gan shi ba ba su gan shi ba wa zannu sun tabbata ma lahum min mahisin ba su da wani wanda yake wurin gudu inda za su gudu su tso- su tsira bismillah لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط shi dan adam baya kosawa da neman alheri wa in masahu sharru idan kuma sharri ya shafe shi fa ya'uzu sai ka ganshi yana raki yana ɗebe ƙaunar samun raman Allah da da kunudu da ya'asu duka ɗaya ne sai dai ɗaya ya fi ɗaya kawai mubalagar rahimu da ra'uhu bismillah ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
وإذا أذن الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أذن الناس رحم وإذا أذن الإنسان منا رحمة idan muka ɗanɗana wa shi ɗan adam ɗin nan jin daɗi kaji dai in aka ɗanɗana masa ah, zafi sai ya nuna ɗebe ƙaunan rama Allah to idan mun ɗanɗana masa jin daɗi kuma min bayi da rama sadhu bayan ya sha wahala sai aka kawo alheri aka sa masa ya ji daɗi bayan wahala leƙuran na hazali sai ya mance wannan rahama daga Allah take sai ya riga ambaton kun sa abin da yasa na samu wannan alheri sai da dinga faɗin abu kaza abu kaza saboda kaza ne aka wannan alheri Allah ya yi mini shi ba zai ga alherin daga Allah yake don falala ba sai ya riga ambaton wani abu na cancantarsa yasa aka bashi wannan alheri hazali wannan ai saboda cancanta ta aka bani wannan alheri idan ko ba is- ba isa'a ba kafirin nema sai rika cewa ma azunnu sa'ata qa'ima ni in dadi yayi masa yawa yayi masa ce kai maganar da malai suke cewa tashin kiyaman nan ma ni fa har yanzu abun bai kwanta mini ba an dade ana fada an dade ana fada an dade ana fada ma azunnu sa'ata qa'ima ba na zaton abin zai faru wala in ruji'tu ila rabbi wal in rujitu ila rabbi idan ko ya zama gaskiya tashin kiyaman ya zama gaskiya yadda ka ganni a nan duniya ina cikin jin daɗi ba an ce in in an mutu za a tashi ba to ya za a tashi ba a tashe ni tare da kuɗi na da shanu na da dabbobi na duk ai ka za a tashe su to ashe ko a lahiran ma ni mawadaci ne in ya zama gaskiya ma inna li inda wulal husni ina da wasu abubuwa kyawawa wanda za a tashe su tare da ni ko da a lahiran ma in dai ya zama gaskiya din ma farin nabbi annal ladina kafaru ma amilu wa rizqannahum min azabin ghalid ubangiji yace barni da kafirai da hakika zan tashe su a lahira wato da shi kafiri da yake cewa ara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala utayanna malan warada اطلع الغيب متق عند الرحمن اهدا كلا واتو yace in an tashi a lahira ba la'uta yanna malan wa warada yadda nake da dukiya a ran duniya nake da ƴaƴa a duniya lahiran ma in na tashi in ya zama gaskiya ni dan gata ne a can Allah ya ce fa labbi annal ladina kafaru ma amilu idan an je lahiran zan nuna masa in gaya masa mugun aikin da ya aikata in saka masa kuma da shi ولنذيقنهم من عذاب غليظ kuma zan ɗanɗana wa kafare wata azaba mai tsananin girma mai tsananin kauri su san abun ba wasa bane ƙaryata annabawa da ƙaryata alƙur'ani
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنأمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنأمنا على الإنسان idan ko ya zama gaskiya tashin kiyaman ya zama gaskiya yadda ka ganni a nan duniya ina cikin jin daɗi ba an ce in in an mutu za a tashi ba to ya za a tashi ba a tashe ni tare da kuɗi na da shanu na da dabbobi na duk ai ka za a tashe su to ashe ko a lahiran ma ni mawadaci ne in ya zama gaskiya ma inna li inda wudal husni ina da wasu abubuwa kyawawa wanda za a tashe su tare da ni ko da a lahira ma in dai ya zama gaskiya din ma farinabbiyan nan lalina ka wurin ma an warin zai min azabin lari ubangiji ya ce barni da kafirai da hakika zan tashe su a lahira wato da shi kafiri da yake cewa a ra'ayta lalina kafara bi ayatina wa qala utayanna malan warada اطلع الغيب متى عند رامن اهدا كلا واتو yace in an tashi a lahira ma la'uta yanna malan wa walada yadda nake da dukiya a ran duniya nake da ƴaƴa a duniya lahiran ma in na tashi in ya zama gaskiya ni dan gata ne a can Allah ya ce fa nabbi annal ladina kafaru ma amilu idan an je lahiran zan nuna masa in gaya masa mugun aikin da ya aikata in saka masa kuma da shi walanuziqannahum min azabin ghaliz kuma zan dandana wa kafare wata azaba mai tsananin girma mai tsananin kauri su san abun ba wasa bane ƙaryata annabawa da ƙaryata alqur'ani
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنأمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنأمنا على الإنسان أعرض idan mun ɗan adam in mun masa ni'ima ta yi masa yawa to sai ya kau da kai ya mance da Allah wani ebi janibi sai ya ja gefensa waje ɗaya ba ruwansa da Allah ba ruwansa da maganan Allah wai za masa sharru amma in an ɗana sharri fazudu ayin arid nan kam sai ka ga yana ta addu'a yana da Allah ma da a taimaka mana da addu'a abin namu ga fa yadda yake ba yadda ta addu'a ai ta addu'a wato mutane iri iri ne dukkan labarin su ya zo cikin wannan alqur'ani waɗansu mutane in sun ji daɗi sun samu dukiya sun ji daɗi ce alhamdulillah wannan albarkar musulunci na samu wannan albarka musulunci na san wannan alhamdulillah mun gode Allah ya ta ba malamai kuɗi ya ta ba almajirai kuɗi ya ta aikata ayyuka masu kyau ya ta aikata ayyuka masu kyau alhamdulillah an albarka musulunci albarka musulunci muka samu wannan haba ya ta ayyuka masu kyau ya ta salloli ya ta aikata aiki mai kyau wannan irin wannan mutum idan wahala ta zo ta same shi dukiya ta kare komi ya lalace ya rasa yadda zai yi in ka ce tashi kai sallah kai Allah kyale ni wace sallar na sani zai iya yi hankali bai kwanta ba to wannan irin mutum dukiya da jin daɗi shi yake karɓar sabon da zai haɗa tsakaninsa da Allah Ubangijinsa kenan talauci zai raba shi da Allah wani kuma in an ba shi dukiyar to madalla matan banza ne kattin banza ne aikin banza ne da dukiyar abin da zai in ko wahala ta zo Allah mara taimaka mana da addu'a wallahi akwai wani wani nakali da aka bani shi din nan sai da ya raka raka dari wallahi a taimaka mana da addu'a abin namu ya rana wallahi wani lokaci kamar in gudun bar kasan nan Allah taimaka mana da addu'a to wannan irin mutum shi kuma zafi talauci shi yafi amfaninsa wanda zai hada shi da Allah amma dukiya za ta raba shi da Allah duk dai maganganun su sun zo a cikin suratul zumari da da, da suratul shura da irin wannan surori kowanne da irin halinsa irin wanda in ya ji daɗi zai ji daɗi tsakaninsa da Allah to dukiya ta fi kyau da shi talauci zai raba shi da Allah irin wanda kuma sai ya sha wahala yake komawa ga Allah in ya samu dukiya sai aikin banza shi kuma talauci ya fi masa kyau tsakaninsa da Allah abin da ya kamaci ga mumini dai ya zama in ya ji daɗi ma shi na Allah ne tsakaninsu da Allah godiya in ya wahala ma shi na Allah ne tsakaninsu da Allah addu'a da haƙuri wannan shine halin mutum ɗan adam mumini kenan ya zama kawan dutse rana ta buga ɗari ya buga sanyi ya buga damara ta buga ba canjawa kaman dutse haka mumini ya kamata ya zama wa za masahu sharru fazu du'a'in arid قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من ضل من هو في شقاق بعيد ka tambayi Qurayshawan Makka da suke cewa Qur'anin nan sihiri ne ko bokanci ne ko kuma hauka ne ko ku asadirul lawwali ne maganganun hiran mutan da ne ka ce musu in wannan alqur'ani kamar yadda yake gaskiya yanzu in kun tashi a lahira kun ga alqur'ani ya zama gaskiya annabi ya zama gaskiya addininsa ya zama gaskiya naku ya zama ƙarya ya za ku yi rannan kam ba mafita ba komawa duniya a gyara hali quraratum in kana min indillahi summa kafartum bi man dallu in man fi shiqaqin ba'id wane ne yafi bata daga wanda yake cikin sabani tsakaninsa da Allah tsakaninsa da annabi za su gani a fili su ne suka bata suke nesa da Allah suke nesa da annabi suna cikin azaba a rannan
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ولا إنهم كل شيء مهيد وأن آيوي suna daga cikin ayoyin da na ba wani mutum amsa shekarun da suka wuce akan tara malaman Najeriya a dajin yankari ana so a gane gaskiya a samu zaman lafiya tsakanin malaman da wani malami to ana cikin waɗannan na taro wata ran sai wani babban mutum alhamdulillah yana da rai koyo in ya ji ni zai gane shi din ne sai ya kawo min jarida sai ce ga wani mai jarida yana tambayar ka a can a dajin yankari nace me yake faɗa a karanta mini da aka karanta ce ni ne wane sunan garin mu wane sunan garin mu kaza a Niger na karbi da yika tijjana ina yi ina yi har komai sai ya zama Allah kai min bayanin wannan shi ne ce kaga maganin banza ina ruwana da maganar hauka ni ba zan ba da amsa ba sai manyan malaman da muke tare da suka ce lalle ka ba da amsa na ce in Allah da zan ba da amsa sai na rubuta amsa na sa a jarida abinda na rubuta na ce tijjaniya dai mu ne muka karbi tijjaniya yanzu ko mu ne masu ba da tijjaniya amma irin tijjaniya da muka karba da wanda muke bayarwa yanzu ba irin taka ba ce wanda aka baka mu abinda aka bamu istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da lokaci da lissafi da sharadi da niyyar bautawa Allah amma kai da ake an ganka wawa ne aka baka wasu abu kana karanta kana karanta har ka haukace kana ce komai ya zama Allah ba tijaniya bace wannan in kuma kana nufin tarbiyya akwai tarbiyya tarbiyya bayan mutum yayi karbi dariƙar ne in yana so sai ya zo a bashi tarbiyya ma'anar tarbiyya za a ba mutum ne wasu sunayen Allah da salatin annabi da wasu addu'o'i da da da, da wasu addu'o'i yana yi yana yi yana goge zuciyarsa kamar yadda Qur'ani ya faɗa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi aqim as-salah inna as-salata tanha anil fahsha'i wa dhikrullahi akbar da dabla man tazakke wa zakara rabbi fasalli da dabla man zakkaha kana yi kana yi har Allah ya goge maka zuciyarka annabi ya ce li kulli shay'in saqaratun wa saqaratul qalbi dhikrullah kowane abu yana da magoginsa wanda ake goge shi da shi yayi kyau magogin zuciya zikirin Allah to yana yi yana yi har malamin nan ya rika dubawa ya ga yanzu ina hankalinsa yake domin hankali yakan hau yakan sauka idan kaga babban mutum yana yawo tsirara ana ce masa mako kaji ko ba haka bane hankalinsa ne ya sauka inda na yara yake yaran suna tafiya tsirara sun damu hankalin babban ne ya sauka ya dawo inda hankalin yara yake yana tafiya tsirara bai damu ba kamar yadda yake sauka to yana hawa ma har ya wuce inda da yake to wannan mutum yana yi yana hankalinsa da imaninsa sai su hau su wuce inda yake da sai ya zama kamar yadda qur'ani yake cewa allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innul qulub haƙiƙa su muminai zuciyarsu tana natsuwa ne da yawan zikirin Allah haka ne ko ya kamata in an baci Allah zuciya ta natsu to in yana yi din sai ta kai shi ga jin ya ayyatu nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki ya ke rai mai natsuwa komawa ga Allah to komawa ga Allah nan wato sai ya zama kamar yadda Allah ke ce mana Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sama da ƙasa amma da yake mu mahajubai ne ai ka ko fitila aka aje a tsakiyar rana ba za ta ba za ga hasken ta ba amma gashi Allah shine hasken sama da ƙasa ma muna ganin hasken rana da sauran waɗansu abubuwa ai hijabi ne yake kawowa haka to yana yin haka yana yin haka har ya kai lokacin da zai gane وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد kowane abu akwai rubutun Allah a jikinsa wanda yake nuna Allah makaɗaici ne shi ya kawo wannan abin kamar yadda ka san gwamnati komai nata sai ta sa ɗan abin nan mai dawaki guda mutumin nan yana yin zikirorin nan da aka bashi yana goge zuciyarsa har zuciyar ta natsu ya ji an kira ya ayyatu nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki to daga nan sai hankalinsa da imaninsa su hau su wuce inda yake yana ganin abin da dacen baya gani yana jin abin da dacen baya ji yana fahimtar wasu abubuwa da baya fahimta su don ya bar inda yake ya hau wani wuri ba irin wurinsa ba irin wurin waɗansu mutane sai ya ji ayoyin Allah suna ce sanrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim Ubangiji ya ce zan nuna muku ayoyi na kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa duk inda ka duba ayoyi na zaka gani yace wa fitar da ayatul lil muqinin wa fi anfusikum ayatu tusirun wa fi sawaikum ma tuwadun sama da ƙasa hajjikin ka in ka duba zaka ga ayoyin Allah to in haka din ya zama haka to sai malamin ne zai duba ina ya kamata ya ajiye shi kar ya wuce inda zai je ya haukace to in ya ajiye shi to wannan shine har ya kai matsayin wifa kamar yadda yake hawan musuluncin guda tara ne wato daga at-tawbatu wal istighfar da taqwa an yanke maqamul islam kenan as-sidq wal ikhlas wal dumaniyatu an yanke maqamul iman kenan al-muraqabatu al-mushahadu wal ma'rifatu an yanke maqamu an kai maqamin ma'rifa kenan to sai a sallame shi abubuwan da yake fada wanda bai sani bane suke damunsa misali sai nace misali kamar ni din nan dahiru usman bauchi na yi tafiya sai na je na samu kuɗi a wata ƙasa sai na sayo kaya na cika akwati ishirin misali na rubuta suna na ciki da bai ɗahir usman bauchi ɗahir usman bauchi ɗahir kowane akwati ciki da bai na rubuta haka da na dawo gida sai na ba da fasfodi na da takardun kaya na hannun yara na na ce ba zan je airport ba ku je duk na da akwati guda ashirin kowanne an rubuta ɗahir usman bauchi a jikinsa ciki da bai yara suka shiga cikin neman kaya wani ce ga ɗahir usman bauchi nan wani ma ce nan ma ga ɗahir usman bauchi nan ma ga ɗahir usman bauchi har wajen ishirin ɗahirun aka gani kayansa aka gani to ɗahiru ma ya rubuta sunansa ɗahiru ma ya rubuta sunansa a jikin kayansa ce ga ɗahiru nan ga ɗahiru nan ga ɗahiru nan don wani ya ga ayar Allah a jikin halitta Allah ya ce Allah sai halitta ta zama Allah in haka ne me ma'anar rabbul alamina ai ayoyin Allah ake gani wanda ya gani ya gani wanda bai gani bai gani ba amma duk wanda kuka je na faɗin maganganu miyagu to ba namu ba ne inda suka saba da shari'a shehu mu shehu tijjani ya ce idan an gaya muku na faɗi magana ku auna ta da shari'a idan ta yi daidai na faɗa in ba ta yi ku jefar ban faɗa ba in ji shehu tijjani radiyallahu anhu saboda haka masu haƙiƙa da suke maganganun masu cewa su ƴan haƙiƙa ne suna faɗin miyagun maganganu su ba namu ba ne na shaidan ne dama saboda haka na karanta wannan aya cikin yadda na bada amsa sanurihim ayatan fil afaqi fi anfusihim sanurihim ayatan fil afaqi fi anfusihim ta ya tabayyana lahum annahu alhaq har lamari ya bayyana kowa ya gane ba wani abu na gaskiya sai Allah zalika wannan lahu alhaq duk abin da ka gani da babu shi kuma an jima babu shi kullu shay'in halikun illa wajhahu hatta ya tabayyana wannan alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ba zai ishe ka sani ba ne duk in komi yana nuna maka yana nuna maka samuwar Allah da bayyanan Allah tunda Allah ya ce huwa zahiru me ya zahiru al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin Allah shine zahiru shine ko ina ayoyin Allah zaka gani wa fi ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi samai rizqukum ma tu'adun duk abin da ka duba yana nuna maka samuwan Allah da ikon Allah da ilimin Allah da samuwar Allah domin shine az-zahiru bayyananne wanda annabi ce laysa fawqahu shay'un az-zahiru laysa fawqahu shay'un kuma shine boyayye al-batinu la tudrikuhu al-absaru ido baya kaiwa ya ga Allah saboda saboda buyan Allah ido baya ganin sa saboda bayyanan Allah ba abin da yake rufe Allah wa ma kunna ghaibina in jalla Allah ce ni ban taɓa buya ba sanurihim ayata fil afaqi fi anfusihim har a jikinsu hatta ya tabayyana har al'amari ya bayyana gare su annahu alhaqu wato gaskiya tabbatacciya da ita ce Allah zalika bi anna Allah huwa alhaqu wa ya'lamu anna Allah huwa alhaqu almubin Allah shine gaskiya bayyananniya awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ya rasulullah shi bai isa bai ishe ka bane da sauran mutane na sha'anin ubangijinka annahu shi Allah shahidun bayyananne ne ala kulli shay'in ko mai shaida ne akan komi afman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat komi yana tare da Allah komi yana tare da Allah da, da, da babu samuwar Allah ba za ka komi ba komi Allah shine bayyananne wanda komi na samuwan Allah yake nunawa ko menene a wala yakfi rabbika anna wala kulli shay'in shahid ألا في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط لا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط haka lamari yake haka ne kafurai suna shakkar gamuwa da Allah a lahira mahajubai suna shakkar cewa Allah na tare da kowa a duniya awalam yakfi bi rabbika ana wala kulli shay'in shahid ala inna fi miryatin min liqa'i rabbihim ala haka ne inna shi Allah fa bi kulli shay'in muhidun Allah ya kewaye komi ma dadda wa ma jalla domin Allah ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke kuna tare da Allah in ji Allah ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أن من ذلك ولا أكثر إلا هم أينما كانوا duk inda mutum biyu ko uku suka shiga daki to suna tare da Allah shine na hudun su in su hudun shine na biyar in su biyar ne shine na shida ko sun fi haka ko sun kasa duk inda suke Allah yana tare da su wa nanu aqrabu ilayhi min hablil waridi kowa na fi kusa da shi akan jijiyar rayuwarsa ta jikinsa to tun da yake ka yi imani da arrahmanu alal arshi tawe waɗannan ma ka yi imani da su mana ai kamun ka je arrahmanu alal arshi tawe ka bi ta wasjudu waktaribi kai sujjada ka zo kusa da ni in za ka sujjada sai ka je al'arshi kai sujjada ka zo kusa da ni lokacin da ake bada umarnin hijira yana ce wa man yuhajir fi sabilillah yajid fi muragaban kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min bayti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad wajuru Allah duk wanda yayi hijira saboda Allah da annabi to ya tafi wajen Allah ne wajen annabi ya hijira ne ya tafi wajen Allah wajen annabi in an yi hijira fa Madina ake zuwa ba al'arshi ba wa man yakhruj min bayti muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fita gidansa ya yi hijira zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah hijiran Madina ke zuwa ko al'arshi to wajibi mutum ya yi imani da duk abin da Allah ya faɗa amma ka yi imani da rawan al'arshi tawe ka yi imani da huwa ma kuma aina ma kuntum ko ko wani agarbu ilai minkum ko wani agarbu ilai min hablil waridi in an fara ka ce bi ilmihi bi ilmihi a ka ƙara qur'ani kenan shi al-qur'ani ya ce bi ilmihi din lokacin da ya ce arrahmanu arar arshi ta ya ce bi zatihi ne to duk me za a kara masa nan ko ce bi ilmihi in jiwa inda Allah yake daban inda ilimin Allah yake daban a raba su Allah ya rabu da sifofinsa duk abin da Allah ya faɗa dole ka yadda ko ka gane ko ba ka gane in ka sa dan hankalinka nan ne zaka sha wahala ka bar Allah kawai yadda ya faɗa duk gaskiya ne ko yayi maka daɗi ko ya zauna ko bai zauna kai dai kai imani duk inda muke Allah yana tare da mu duk inda muke Allah ya tare da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko guga ka jefa a rijiya wajen Allah za ta je kuma annabi ya ya zo yana goge kaki a kiblan masallaci yana fada yana cewa cikin ku wane ne yake so a tofa masa kaki a fiskarsa ba ku san lokacin da mai sallah yake sallah ya fiskanci Allah ne ba to ashe kenan kowa mai sallah duka yana tare da Allah yana fiskantar Allah kuma haka abin yake ba Allah kadai ba har annabinsa Allah ce wa quli malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki duk inda kuka yi aiki Allah yana ganin ku annabinsa yana ganin ku mu'minai ɗan uwanku suna ganin ku idan mun yi sallah anan Kaduna Allah ya gani ko haka ne ko can al'arshi ke hangowa ko yana tare da mu ne tunda annabi ya ce muna ganawa da shi ne can muka hau muke gana da shi al'arshi ko ko inda muke ne muke tare da shi a inda muke ko to Allah ya ce ba shi Allah kadai ba har annabinsa yana wurinsa domin lokacin da kai raka'a biyu in ka zauna zaka nuna wa Allah kai masa ibada raka'a biyu kana fatan ya karba sai ka gaishe shi kuma dole sai ka gaida annabin da sai ya sa hannu raka'a biyu su zama ibada ya zaka ce sai ka ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu gaisuwan Allah tabbata gare ka ya kai wannan manzo in fa baya nan baka tare da shi kai ƙarya ƙarya ko a wajen sallah ma haramu ne balle cikin sallah to ka yadda Allah yana ko ina kuma yana tare da annabi duk inda yake ba wai a dakin Aisha kar annabi yake ba duk inda Allah yake wa rafa'ana laka zikraka Allah yana tare da annabinsa baka da iko ka gana da Allah annabi baya wurin baka kone ba al musallimu naji rabbahu ka je ka gana da Allah annabi baya wurin baka kone ba in ka ce yaya za a yi wannan yayi raka bi wancan yayi garin ta su can sun ci a'udhu billahi yanzu kana so ka ce mana CNN na America nan tafi maka annabi ko tafi maka Allah duk garin da ka bude CNN za ka gansu 24 hours in dai sharadi ya cika shi ne in Allah yana ko ina annabi yana ko ina sai ka ce ƙarya ne ga ga ga LCNN tana ko ina Allah mai iko tarihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana annahu alhaq awalam yakfi rabbika anna ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim su dai kafirai suna shakkar gamuwa da ubangijinsu a lahira su kuma mahajubai suna shakkar cewa Allah yana tare da kowa da komi a duniya ba su yarda ba wai yana zaune can al'arshi amma wai da asuba zai sauko yana yana karban addu'a Allah ya ce huwal qahiru fawqa ibadi Allah shine burbushin dukkan halittarsa to in ya sauko sama ta, ta duniya a yadda fahimtar ka take da yake baka san mutashabihi na hadisi ko na aya ba idan fa ya sauko sama ta duniya kai itikadin haka akwai sammai shida a kansa akwai al'arshi can sama a kansa akwai hujubai a kansa zaka yadda kaya yana kan Allah Allah ya komo kasa bayan ya ce huwal qahiru fawqa ibadihi to dole ne ayoyi mutashabihat da hadisai mutashabihat mu musulmi dole mu yi imani da su mu karanta su yadda suke mu yi imani da su yadda suke amma in kace zaka bata wannan in kace wannan bi ilmihi bi ilmi zaka jara wa Allah Qur'ani sa kenan Allah bai ce bi ilmihi kai kace bi ilmihi to alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya karya Allah tabbatar da gaskiya Allah ya karya zalunci tabbatar da adalci ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki musulunci da masu taimakon musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah jikan mu jin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah saka shi mu da alheri Allah jikan musulmi maza da mata rayayyu da matattu masu neman addu'a wurin Allah biya bukatun su masu taimakon mu Allah taimake su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين